وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha biyar ga watan zulka'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 27 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 27 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na istiqama yana karantar da mu ne manhaji madaidaici na fassara ayoyin as-sifat da kuma wato manhaji madaidaici na bin sunna da tsarin yadda ake gudanar da fassarar ayoyin alkur'ani da aqidan musulunci ibn taymiya muna biye da shi tun a can baya a inda ya fara mana bayani akan wato martani da warwarar bayani da yake akan littafin ar-risalatul qushayriya ta abul qasim al-qushayri rahmatullahi alayhi ya karantar da mu wata gaba wacce a cikin ta akai bayani akan bambancin tafarkin wato sufaye da tafarkin mu'tazila cewa sufaye suna gina fahimtar su game da aqida da kuma sifat ne a bisa ilimi na shari'a yayin da su kuma mu'tazila suke gina nasu a bisa hukuntar da komai zuwa ga hankalinsu ma'ana sanya hankalinsu ya zama shine mai hukunci ba tare da duba zuwa ga abin da nassi ya faɗa ko abin da malaman farko suka tafi akai ba ibn taymiya yana ta kokarin yi mana sharhi menene ilimi a gun sufiya me suke nufi da ilimi a inda muka ji yana cewa duk inda suka ambaci lafazin ilimi to suna ishara ne zuwa ga ilimi na shari'a wanda ake amfani da shi wajen fahimtar addini wanda ke karantar da mutane tsarin rayuwa da tsarin bautar Allah za mu tashi a inda yake cewa wa min lafzil ilmi fi kalamihim qawlu abi usman an-naisaburi daga cikin da zaka samu fassarar lafazin al-ilm a cikin maganganun sufaye akwai fassarar da abu usman an-naisaburi yayi yake cewa as-suhbatu ma'allahi bi husnil adab ana makwabtakar Allah ne ana tarayya da Allah zaka je kusa da Allah ne bi husnil adabi da kyakkyawan ladabi wa dawamil haibati da kuma madimanciyar watan kwarjini madimanci wal muraqaba da kuma kana taka tsantsan akan abin da zaka aikata ya zama wanda Allah ya ba da izinin aikatawa ne shine al muraqaba wato mutum ya zama yana gadin kanshi game da abin da zai aikata ko abin da zai faɗa ko abin da zai kudurci wasuhbatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sannan ana samun kusanci zuwa ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bittiba'i sunnatihi ta hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama walzumi zahiril ilm da kuma dagewa akan zahirin abin da ilimi ya karantar والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة أنا كما سام كسنشي ندا أبو كنتكا دا وليان الله سوكما بالاحترام دا جرم ماسو والخدمة دا يمس هدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق yayin da kuma tarayyarka da iyalan gidanka ita kuma ana yin ta ne da kyakkyawan ɗabi'a wasuhbatu ma al-ikhwan tarayya kuma da ƴan uwa bi tawamil bashar da dimantan sakin fuska malam yakun isman matukar babu sabo a ciki wasuhbatu ma al-juhal tarayya kuma da jahilai biddu'a ilahum kana roƙa musu Allah ya shirye shi su Allah ya sa su samu ilimi war rahmati alaihi da kuma tausaya musu yana bayyana mana kowane nau'i da aka ambata anan haƙƙin da ke kanka na mu'amalarka da shi mu'amalarka da Allah ta kasance mu'amala ta kyakkyawan ladabi da jin tsoron Allah da muraƙabar Allah mu'amalarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a bisa salo na bin sunnar shi da dimantan zahirin abin da ilimi ya karanta to wannan shine mahallin shahid ilimi anan wato shari'a abin da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta sannan waliyai kuma zaka mu'amalance su ne da girmamawa da yi musu hidima mutanen gidanka kuma ka mu'amalance su da kyakkyawar ɗabi'a sauran ƴan uwa da abokan arziki ka mu'amalance su da sakin fuska sauran jahilai kuma zaka mu'amalance su da yi musu addu'a da fatan alheri gare su da kuma tausayawa abin da suke ciki na jahilci malam ya ci gaba da cewa wa minhu qawlu abil husayn an-nuri har ila yau daga cikin abinda lafazin ilimi yazo a bakin sufaye akwai batun da aka samu daga abul husayn an-nuri wanda shine ahmad ibn muhammad an-nuri ɗaya daga cikin wato malaman sufaye ne wanda ya rayu a ƙasar bagadaza ya rasu a shekara ta 295 Allah ubangiji ya gafarta mishi yace man ra'aytahu yad'i ma Allahi halatan tukhrijuhu an hadd al-ilmi ash-shar'i fala taqtaribanna minhu duk wanda kaga yana tutiyar cewa wai shi alaƙarsa da Allah tana faruwa a bisa wani yanayi wanda wannan yanayin ya fitar da shi daga abin da shari'a ta yadda da shi ce to karkai kusa da shi akwai abin da aka san shari'a ta yadda da shi alal misali shari'ar Allah ta ce a yi azumi tun Ramadana sai kuma aka samu wani malami shehi wani wali shi baya azumi shari'ar Allah ta hana zina sai aka samu wani malami yana bayyana shi yana yin mu'amala da matan da ba nashi ba da tunanin kuma wannan addini shari'a ta hana shan giya shari'a ta hana cin dukiyar marayu ko cin dukiyar mutane ba da ɗibin nafsi ba aka samu wani da sunan walittaka yana aikata ire-iren waɗannan abubuwan shari'a ta hana sihiri da bokanci aka samu wanda sunan walittaka yana aikata su wannan malami yake cewa karka kusanci wannan waliyin karka kusance shi ba wali ne na Allah ba wa qala ya kuma ce a azzul ashiya'i fi zamanina shay'ani abubuwan da suka fi komai wahalar samuwa a zamaninmu in ji shi ƙarshen ƙarni na uku a zamaninmu ya ce shai'ani abu guda biyu ne suke da wahalar samuwa tun wancan zamanin alimun ya amalu da ilmi samun malami walami wanda ke aiki da iliminsa yana da wahala wa arifun yantiku an hakikati da kuma masanin Allah wanda yake faɗan tsantsar gaskiya game da Allah ce wannan tun a wancan zamanin akwai wahala ballantana kuma a yanzu Allah ka samu dace wa qala abu abdurrahman sulami to kaga anan ma alimi da ya faɗa masani wato wanda ya san shari'ar Allah duk hujja ce ke kawo mana game da lafazin al'ilm a bakin sufai wa qala abu abdurrahman as-sulami sami'tu jaddi aba amr ibn najid yaqulu kullu halin la yakunu an natijata ilmin fa inna dararahu aktharu min ilmin sahibihi aktharu ala sahibihi min naf'ihi yace hakanan abu abdurrahman as-sulami ya ce sami'tu jaddi naji kakana wanda shine Abu Amr ibn Najid Abu Amr ibn Najid wato Isma'il ibn Najid bin Ahmad bin Yusuf As-Sulami shine kakan shi din ya rasu shekara ta 366 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace naji kakana yana cewa kullu halin la ya kunu an natijata ilmin duk wani hali in suka ce hal wato irin abin da ke bujiro musu na sufayi duk abin da zaka shiga ciki na wani yanayi wanda zai zama ba sakamako ne na ilimi ba kaji nan ma ya faɗi lafazin ilimi fa inna dararahu aktharu ala sahibihi min naf'i zaka ga wannan abin cutarwarsa sai ta fi yawa fiye da amfaninsa ga mai aikata haka mai yinsa sai ya fi cutuwa fiye da amfanin da zai samu wasu ila an tasawufi faqala as-sabru tahta al-amri wan nahyi an tambaye shi game da sufanci sai ce sufanci shine as-sabru yin hakuri tahta al-amri wan nahyi karkashin umarnin Allah da hanin Allah karka ketare umarni ko hanin Allah duk wannan yanzu yana nuna mana zuwa ga cewa nuni zuwa ga cewa ne daga baya ne sufaye suka canza ma'anar lafazin ilimi ya koma ilimin hakika amma da in suka ce ilimi shari'a suke nufi da ita suke aiki su ma waɗancan sufaye na farko wanda ba su fada cikin ta taɓirza ta shafahat da wuce makaɗi da rawa da faɗan abin da suka ga dama ko aikata abin da suka ga dama ba kuma suna aikata waɗannan abin nan wato taɓargaza suna cewa ilimi ne sai su ce ai ilimin haƙiƙa ne to sufaye na farko farko kaji su ma in suka ce ilimi shari'a suke nufi yadda sauran musulmai suke nufi malam ya ci gaba da cewa wa sababu ta'abirihim an shari'ati bil ilm abin da yasa suke kiran shari'a da sunan ilimi annal qauma ashabu iradatin wa qasdin wa amalin wa hali lalle su alqaum wato mutanen yan sufaye yan dariku din ashabu iradatin mutane ne masu nufi masu buri a cikin zuciyarsu na suna son su yi ibadoji mabambanta suna son su tara tilin ibada suna yi wa qasdin mutane ne masu nufatar aikin bayan sun kudurta a zukatansu kuma sukan nufaci aikin mutum ne zai kudurta cewa yana so ya salati dubu kaza yana so ya istighfari guda dubu kaza yana so ya azumi na shekaru kaza yana son yayi kaza wa, wa, wa qasdin kuma sai ya fara aikatawa aikace wa amalin suna yin aikin wa halin kuma suna shiga cikin halaye daban-daban halin gaibuba halin sukran halin uh, tarbiyya da suke shiga ko halin kaza iri daban-daban halaye waɗanda suke a cikin tafarkin sufaye haza khassatu ibn tamiya yace wannan abu ne da yake bance su kamar da kowa ya sani su aka sani da irin waɗannan lakin to amma yadda abin yake faruwa kad ya'malu ahaduhum taratan bi ghairi al-ilm shari a wajen irin waɗannan ayyuka da suke yi ana samun ɗaiɗaiwan su wata rana sai yayi aikin ba tare da lazimtar shari'a ba bi ghairi al'ilmi shari'i wata ibada ce yake amma bayi da wani ilimi na shari'a da ke goyon bayan wannan ibada bal bima yudriku yana yin abin ne kawai da abin da tunanin shi ya risko mishi wa yajidu iradatahu fi qalbi da abin da yaji a cikin zuciyarsa zuciyarsa za ta iya yi kawai duk abin da ya ga ya dace yana so yayi sai ya yi shi ba tare da labunta cewa akwai shari'a akwai wani izini da Allah ya bayar na ya aikin ba wallam yakun zalika mashru'an ma'amuran bihi ko da ko ba shari'a bane babu umarnin da yazo daga Allah akai kuma dama ka'ida addini shine sai Allah ya ce ai am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ya zargi kafirai akan cewa suna da wasu abubuwa da suke bi na abokan tarayyar su waɗanda suke ba su dama su aikata wasu addinai ko wasu abubuwa na ibada sai Allah ya ce malam ya azan bihillah abinda Allah bai izini ba to da abinda Allah bai izini ba ake yin shi da sunan ibada to ba addini bane bid'a ne ko wani abu can daban to su ma suna yin irin wannan tabargaza ana samun wanda kawai idan ran shi ya riya mishi ga abin da yake so yi abin yayi kama da shari'a ko kuma fil jumla yana da asali a cikin shari'a amma wannan surar da yake so ya aikata shi ba ta da asali ba a taba samun an yi ta ba to sai kawai ya shiga yi ba tare da ya samu umarnin shari'a akai ba wa hadha kaseeran ma yubtala bihi kaseerun minhum malam ibn tamiya yake cewa wannan an jarabci mutane da dama a cikin sufaye da irin wannan min taqdimi ilmihim bizawqi wal wajdi suna shiga gaba ga ilimin su bizawq da dandanan su والوجد da tunaninsu ala mujibil ilmi shar'i ala mujibil ilmi mashru wato suna abin nan shiga gaba ga ilimi na shari'a abinda tunanin mutum ko ɗanɗanin zaukinsa abinda yake so ya aikata idan ya zo mushi to kawai ba ruwan shi da shari'a ba ta ai haka ba sai je yana yi kuma yana tunanin ma cewa addini ne wa min al'amali bi zauqin laysa ma'ahu fihi ilmun mashru' da kuma aiki da wani tunani wanda babu shari'ar Allah da ta tabbatar da shi kalla ka ga misali in ka dauki misalin maulidi da ake idan muka dauka maulidi a matsayin ibada ake yin shi duk biki na ibada yana da tsarin da shari'a ta ce a yi shi aka ce yau karamar sallah duk musulmi ya san abin da ake za a yi kabarbari za a je a yi sallar idi illa ya ce za a yi yanka za a yi kaza za a yi kaza an san abubuwan da ake to amma maulidi da aka ce biki ne na ibada tunda bai da asali duk wanda ya tashi wani salo da tunanin shi ya gamsu kawai shi zai wani kiɗa zai wani taron diwani zai wani saukar da la'ilu zai wani karanta tarihi manzala sallallahu alaihi wasallam wani yawo a gari zai kowa abin da ya ga dama yake abin da zauk ɗin shi kawai ya ya gamsu cewa wannan shi zan yi in cewa ina kauna manzala sallallahu alaihi wasallam kaga sai abin ya bambanta gaba da saboda kowa yana bin zauke shi ne tun ana yin abin cikin hankali da natsuwa har aka zo ya zama wani abu daban abu gari ana kaɗe kaɗe ana abubuwa iri daban-daban wanda kusan kowa ya gansu hatta malaman su sun gane cewa abin da yake yi bai dace da karamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa ba duk mai kawo wannan shine shiga gaba zaman zamowa gaba ga ilimi wato mutum ya bar ilimi a baya ya shiga gaba yana yin abin da ya ga dama abin da yake so yayi abin da ya gamsu da shi abin da yake ganin cewa haka ya dace wala riba anna hadha min ittiba'il hawa bighairi hudan min Allah ibn timiya yake cewa babu babu shakka akan cewa irin wannan aikin wato bin son zuciya ne bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba wa huwa mimma dhamma Allah bihi nasara shine abinda Allah ya zargi kirista da shi alladhina yudari'uhum fi kathirin min umurihim almunharifuna min as-sufiyyati wal ubbad wanda su kirista mutanen da suke sufayi da masu bautar Allah almunharifun wanda suka karkace daga tafarkin bautar Allah irin ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai da zaka tare irin waɗannan mutanen yudari'uhum sun yi kama suna bibiyan salon Kirista fi kasirin min umuri mafi yawan abin da ake a cikin ɗariƙo ya kama da na Kirista sawa'un guluwi wajen ƙaunar mutanen kirki da bauta musu sawa'un kaɗe-kaɗe cakuɗe ne maza da mata mai da komai ya zama dalilin yin biki kiɗa da rawa da waƙa da kwaya kaga duk wannan ya kama da abubuwan kiristoci shi ne yake cewa dama su kirista waɗanda Allah ya zarge su akan bin son zuciya to masu bautar Allah da sufaye wanda suka karkace daga tafarki madaidaici suna yin kama da kirista a abubuwa da yawa sosai sosai Allah ya tsare mu walihaza ja'alahu sahalun min hadhin nafsi dan haka sahalu at-tustari ya sanya irin wannan yace wato hadhun nafs abinda zuciyarka ne ta raya ma kawai kake aikatawa walihaza stad'afa abu yazida mutaba'at al-ilm fa inna mujaharata an-nafsi hawa an-nafsi yaf'aluha ghalibun nufus yace dan haka kuma Abu Yazid al-Bastami mun yi magana akan shi a baya shi ma yake raunata batu akan bin ilimi cewa bai yiwuwa a yi sufanci a dinga bin ilimi ba zai yiwu ba wani wani karkataccen sufi ne mun karanta magana akan shi a baya daga cikin maganganun shi yana nuna cewa in dai sufanci za ka to ba za ka bi ilimi ba dan ba sa tafiya akan tafarki guda ilimi zai dinga maka linzami sai dinga maka kaidi cewa sai kaza za a yi banda kaza kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba to a sufanci kuma wanda za ka yi har ka kai matakin da su suke so a kai bai yiwuwa a haka dole sai ka yi watsi da ilimi shi za ka ga duk wani wanda yake sufanci ka kalla da kyau ka gani sai ka ga cewa ya yi watsi da harkar ilimi duk wanda za ka ji an ce zakiri ne za ga babu abin da ya sani a addini duk wanda kuma yake yi yana da ilimi sai ka ga kullum yana yin ja'in ja da sufayen ko da babba ne a cikin sai kaji wata rana ya ce kaza ba kyau kuma za a jawo shi saboda abin ba na ilimi bane dan za a kai abin da ya sani a ilmanci cewa bai dace a yi wannan ba ba a kyauta ba ba addini bane ba ba tafarkin shari'a bane in ya kyala wani ko yayi mujamala ko ya kau da kai ko yayi son zuciya ko yayi ta'awili za a zo kan wanda zaka ji ya ce kaza ba kyau babu wani mamba malamin dariƙa a ƙasar nan da bai taɓa yin haka ba komin girman shi da yadda a ce shi ake gani jigo a cikin ɗarika sai kaga wata rana ya soke wani abu a ciki saboda ilimi gaskiya ne in yana da shi wata rana dole ko sai ya tirsasu izuwa ga faɗi wannan gaskiya sai ya tirsasa saboda sun sa wa kansu ka'ida cewa in ji su a abu lazid al-bustami cewa kar abu ilimi yace fa inna mujahadatal hawan nafsi yaf'aluha ghalibun nufusi mislu ibadatil mushrikina وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونهوهم وكل ذلك من هذا الباب يتي دموكوا فإن مجاهدة النفس يفعلها ghalibun nasi dan kokarin mujahadatun nafs mujahadatu hawan nafs wato yin gwagwarmaya da san zuciyarka yaf'aluha ghalibun nasi galibin nufus mafi yawan zukata suna yin wannan kokarin mislu ibadatul mushrikina zaka ga suna aikata su sufaye suna yin ibadoji irin na mushrikai wa ahlul kitabi da irin na kristoci minar ruhubani malaman kristoci wa ubadil andadi da masu bautawa kishiyoyin da aka yi wa Allah wa nahwihim da makamantansu wa kullu zalika min hadhal babi duk irin wannan abu yana daga cikin shiga gaba ga ilimi zakewa yin abu ba tare da shiriyar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama da tunanin kuma addini ake wala hum min az-zuhdi wal mujahadati fil ibadati ma la yaf'aluhu al-muslimuna wadancan mutane da suke masu bauta a cikin kiristanci ko masu bauta a cikin wasu addinai can daban da sufayen cikin addinan suna da gudun duniya fiye da ma na sufayen musulmai sufaye a cikin addinin hindu sufaye a cikin addinin farisa sufaye a cikin kiristanci da sauran addinai na ƙarya zaƙewar da suke wajen sufancinsu ya fi zaƙewar da musulmai ma suke da wanda suke gudun duniya za ka ga misali a cikin kiristoci idan mutum fasto ne baya sa takalmi baya yin aure bai rike riga fiye da guda ɗaya amma kaga duk sufaye musulmai suna yin wannan wanda ya ci mishi sufi zaka je yana da mata yana da yaya wani ma yana da wani ma attajiri ne amma kuma sufi ne to su ba sa yin aure ba sa cin abinci mai kyau ba sa rayuwa a cikin mutane sai dai su rayu a cikin cocin kawai a cikin dir to dan haka abin da suke yi na kokarin wato yaki da son zuciyarsu da abin da suke na kokarin kamanta cewa su ba dan adam ne ga magariba ya fa abin da musulmai suke lakinnahu batilun laysa bi mashru'in sai dai kuma abinda suke yi barna ce dan ba addinin da Allah ya shar'anta bane walihaza la yantiju lahu minan nata'iji illa ma yaliqu bi zaka babu wani sakamakon da ke fitowa daga wannan irin aikin sai abin da ya dace da shi na mummunan sakamako koma kuma ka zame har ka kai darkil asfal Allah ubangiji ya kiyaye mu malam ya ci gaba da cewa wal muslimu sadiqu idza abada Allah bima shuri'a shi musulmi mai gaskiya idan ya bauta wa Allah bima shuri'a ya bauta wa Allah da abinda Allah ya shar'anta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi kudusi yace Allah yana cewa babu abin da bayina za su yi kai kusanci gare ni kamar abin da farlanta musu abin da na ce su yi shine idan sun yi za su samu shiga a wurina shine asalin abin da ke sa bawa ya samu shiga a wurin Allah duk wani abu da mutum zai yi in ba Allah ne ya ce ai ba ba ruwan Allah da shi idan mutum ya bauta wa Allah da abin da Allah ya ce ai ya tsaye da sallah yayi biyayya iyaye yayi azumi yayi zakka ya samu halin zuwa aikin haji yayi tilawa alqur'ani ya rike gaskiya yayi istighfari yayi salati yayi abubuwan da Allah ya ce ayi fataha Allahu alaihi anwaral hidayah sai Allah ya bude mishi hasken shari'a fi muddatin qariba a lokaci kankani sai Allah ya bude mishi hasken shari'a kalli ka ga sahabbai yanzu nan sahabi yana kafiri yana jin cewa zai iya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zaran ya tuba sai ya ji kuma ba wanda zai iya karewa fiye da shi suka ga ya zama ɗan gani kashenin addinin Allah yanzu yanzu nan wasu sabon kwata-kwata shekarar su nawa a musulunci misali mu ɗauka mu'azu ɗan jabal gaba ɗaya shekarar shida a cikin musulunci amma ji irin falalar da ya samu saboda ya musulunta ne ya bi shari'ar Allah yadda Allah ya ce a bita a bisa tafarkin da manzo Allah ya karantar ba wani addini can daban ya bi ba da haka ya samu ɗaukaka a ranar alkiyama yana cikin manyan bayin Allah a aljanna a nan duniya na daga cikin manyan bayin Allah wanda suka san ilimin addinin Allah suka yi jihadi suka zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokaci kankani ya samu wannan falala hasali duk wani sahabi bai yi musulunci tare da manzo Allah fiye da shekarun da manzo Allah yana musulunci bai wanda kuma shekarun su ne 23 ko duk abin da ya dora akan haka annabi baya nan in annabi ya mutu ya bar shi a duniya to kaga lokaci ne kankanin ka kwatanta da abin da misali wani zai yi ya ce a ce ya shekara 40 yana salati dubu kullum to salati dubun nan tunda ba haka Allah ya ce ba ko to aikin banza ne yake musamman zai zama salatin da yake ba wanda annabi ya ce ai bane wani salati ne da ya kirkiro ko wani ya kirkira ya bashi to yawan wannan aikin tunda ba aiki bane wanda yake a tafarkin da Allah ya tsara ai to ba zai kai shi kusa ga Allah ba ba zai kawo mishi sakamako wanda zai kai shi kusanci zuwa ga Allah ba malam yace fal mutaduna min mashayikhil ubadi waz zuhadi yu suna bittiba'i al'ilm al-mashru wanda suke kan tafarkin shari'a daga cikin shehunnai masu bauta Allah da masu zuhudu sun kasance suna yin wasiya ga na bayan su da bin ilimin shari'a kama anna ahlul istiqamati min al-ilmi yusuna bi ilmihim alladhi yaslukuhu ahlul istiqamati min al-ubadi waz-zuhad kamar yanda waɗanda suke akan tafarki madaidaici na ilimi suna yin wasiya da iliminsu suna jan kunne cewa abu wannan tafarkin ilimi a hukan tafarkin ilimi wanda mazuwa istiqama daga cikin zuhadu da ubbadu suke hawa kai wa ammal munharifuna yace amma masu karkacewa min qa'ifataini daga bangarorin guda biyu mun lura faɗa mana bangare guda biyu ne akwai bangaren masu bauta wanda ba malamai ba zuhadu ne zalla suna bin tafarki mai kyau na zuhudinsu na cewa abu abin da shari'a ta hukunta akwai ɓangaren malamai masana kuma suna yin zuhudu a cikin wannan ilimin nasu to su ma suna yin wasici da abu tafarkin ilimin shine yake nufi amma da waɗanda suka yi akasin waɗannan wa ammal munharifuna min at-ta'ifatayn wato 'yan zuhudu masu yi akan jahilci kuma wanda ba sa bin tafarkin ilimi da kuma malamai wanda suka karkace daga tafarkin ilimi a cikin zuhudinsu su ne almunharifuna min at-ta'ifataini wa yuriduna 'anil mashru'i wadannan suna kauda kansu suna kauda idan su daga barin abin da shari'a ta hukunta imma min al-ilm ba za su bi ilimi ba wa imma min al-amali ko kuma wajen aiki malami masani yake aiki da ilimi mai bauta yake aiki da aiki irin na magabata a wajen bautan wa huma tariqul maghdubi alaihim waddalina wannan tafarkin guda biyu ce tafarkin kiristoci da yahudu kirista Allah subhanahu wataala ya ce musu al-maghdubi alaihi amin addalin yahudu Allah ya ce musu al-maghdubi alaihi yahudawa sune kwatankwacin masu ilimi da ba sa aiki da shi domin su suna da ilimi amma ba sa aiki da shi sune al-maghduba alai sai Allah ya fushi da su su kuma abdallin sune wato jahilai masu aiki da jahilci waɗannan suna da ilimin sun ki aikin waɗannan kuma sun ki yin ilimi amma kuma suna aiki sai zama kowa a cikin su ya karkace daga manhaji wanda yake madaidaici shine hada ilimi da aiki to wanda bai da ilimi yana aiki da wanda yake da ilimi baya aiki kowannen su ya bar ɗayan ɓangaren da zai taimakawa ɗayan sai zama kowannen su a cikin karkata yake to mara ilimi idan yana aiki zai samu kanshi a cikin balala ne a cikin bata mai ilimin da baya aiki shi kuma zai shiga cikin fushin Allah shi sa Allah ya ce kar ake addu'a kamar da Allah ya karantar da bayinsa a cikin Fatiha musulmai su dinga addu'a kullun suna cewa Allah ka shirye mu tafarki na gari tafarkin da ka yarda da shi na wanda kai musu ni'ima masu bin tafarkin ba tafarkin wanda kai fushi da su ko kuma batattu ba dukkanin malaman tafsiri suka ce al-maghduba alaihim sune yahudu wadallina sune kirista me yasa Allah ya fushi da waɗancan kin yin aiki da ilimi yayi shi kadai misali cewa suna da ilimi cikakke akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu kafin ma zuwan shi suna yi wa kafirai gori kafirai maguzawa cewa wala karkanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ko suna suna musu suna musu tankiya cewa za mu haɗu mu da annabin ƙarshen zamani in ya zo mu kashe ku gaba ɗaya da ya zo falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi sai suka ki to kaga wannan shine kin yin aiki da ilimin su sannan kuma suka dinga yi wa addinin makarkashiya wata bayan wata wata bayan wata kin yin aiki da ilimi sai Allah ya fushi da su su kuma kirista su ba sa neman ilimi su babu ilimi a cikin nasu su kawai bauta ne bauta ba tare da ilimi ba to da haka sai zama su kuma batattu ne Allah ka tsare mu daga dukkaninsu malam ya ce wa qala sufyan ibn uyayna kanu yaquluna sufyan dan uyayna yake cewa malaman mu sun kasance suna cewa man fasada min al ulama'i fa fihi shabahun min al yahudi wanda duk ya lalace ya zama ya lalace a cikin malamai zaka ga yana da kama da yahudawa shine zaka ganshi da kin gaskiya za gan shi da tawili za gan shi da kau da kai daga gaskiya da yi mata makirci da kawo shubha ba shine yake hurdin ba wa man fasada min al-ubbadi wanda kuma ya karkace ya lalace daga cikin wanda yake shi bauta kawai yake ba kan ilimi ba fa fihi shabahu min an-nasara zaka shi kuma ya kama da kirista zakewa wajen bauta ba tare da ilimi ba yawan yin bauta wadda ta saba wa manhajin da Allah ya ce abi ولذا ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء مالين ابن تيمية يكيشوا دان هكا أبو القاسم القشيري أتكين الرسالة القشيرية wannan da ibn tamiya yake yin ta'aliki akanta abul qasim ya nufaci watan yin raddi ne ga waɗannan tafarkin guda biyu tafarkin jahilai cikin sufaye masu bauta Allah da ka da tafarkin malamai cikin sufaye makiya gaskiya masu son zuciya su yake so ya maraddi walamma zakara al-mashayikh alladhina zakarahum bayan da ya ambaci malaman yace da wane da wane da wane mutanen kirki ne qala sai yace hadha zikru jama'atin min shuyukh hadhihi ta'ifa wannan ambato ne ga wasu tarin mutane daga cikin shugabannin wannan tawaga ta sufaye kana al-ghardu min zikri manufata game da ambatansu fi hadhal mawda' a wannan wurin at-tanbihu ala annahum kanu dan ne fadakarwa akan cewa gabaki ɗayan su sun kasance mujmi'ina ala ta'zimi shari'a gaba ɗayan su sun yi ijma'i akan wato girmama shari'ar Allah babu daga cikin su wanda yake rena shari'a ko yake faɗan muguwar magana akan addini ko yake aikata mummunan aiki da sunan addini muttasifina bisuluki tariqir riyaba waɗannan mutane suna siffantuwa da bin tafarki na arriyaba na tarbiyyar zuciya koya ma zuciya tarbiyya akan aiki na kwarai muttafiqina ala mutaba'atis sunna sannan gabaki ɗayan su kuma sun hada akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ghairi mukhillina bi shay'in min adabid diyana ba sa yin wasa ba sa yin sakaci da wani abu daga cikin ladubban addini ba sa sakaci da sallah ba sa kin yin azumi ba sa kin yin bautar Allah ba sa kin rintsa idan su ba sa faɗan magana ta sakin baki shine yake nufi da ghairu mukhillina bi shay'in min adabid diyana ba sa yin rikon sakainar kashi da wani abu wanda yake daga cikin ladubban addini muttafiqina ala anna man khala kuma sun hadu akan cewa duk wanda ya wofanta anil mu'amalati daga yin mu'amala ta yau da kullum wal mujahadati da kuma kokarin gyaran zuciyar shi walam yabni amrahu ala asasil wara' wanda duk bai gina al'amarin shi a bisa tafarki na taka tsantsan ba wattaqwa da tafarki na tsoron Allah ba kana muftariyan ala Allah subhanahu tima yadda yi zaka ga ƙarya yake wa Allah a cikin abin da yake da'awa na walitaka duk wani wali wanda za a ce shi baya hulɗa da mutane baya kokarin jihadin zuciyarsa da tsarkake ta baya gina abin shi akan tsoron Allah bai damu da ya ci dukiyar marayu ba bai damu da ya kai ga farjin da bai halasta gare shi ba bai damu da watan cin haram ba baya takatsun da akan me zai faɗa yana faɗan magana ta saba wa shari'a yana sakin baki yana yi ma Allah maganganu na raini irin yadda suke yi dinnan yace to duk wanda kaje yana irin wannan maganganun to ƙarya yake ba waliyin Allah bane shi maftunan fitananne ne abin fitina ne shi halaka fi nafsihi halakakke ne akan kanshi wa a halaka manirtar rabi kuma duk wanda ya ruɗa da shi sai ya halaka da shi sai ka ce a zamanin na ibn timiya yake kawo wannan maganganun wannan maganganun fa kuma maganganun wani babban dan dariƙa ne jama'a maganganun abul qasim al qushari ne ake kawo yace wa hadaka cewa su mu'tazila su ne mutane wanda suka yi kokarin za su bayani akan Allah za su sanar da mutane waye Allah amma ba tare da abin da Allah ya faɗa ba tare da abin da su tariya musu tare da wasu ƙa'idoji da suka aro daga shehunansu su ne wato falasifa wanda falasifa kuma suna da ƙa'idoji ne guda uku da suke bi wajen duk wani abu da suke akan ilmomi na halaye wato akhlaq ko ilahiyat sanin Allah ko kuma mantik shine logic to amfani da waɗannan dabarun guda uku ɗin nan wajen ƙoƙarin sanin Allah ba tare da dogaro da abin da shi Allah ya faɗa ba ko dogaro da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da Allah ba wannan shine asalin tafarkin wato a a mu'tazila shine nazzahuhu bi qiyasi aqli suna kokarin tsarkake Allah da qiyasin hankalinsu wa ahwa'ihim da soyayyen zukatansu aradu an yunfu anhu kullu sifatin mawjuda suka yi kokarin su korewa Allah duk wata siffa samammiya wato duk siffar da wani ke iya samunta duk siffar da aka ce ilimi sai su ce a don an ce ilimi akwai jahilci kafin shi kenan bai kamata a ce Allah yana da ilimi ba a cikin a ganin su in an ce gani sai su ce a to ai mutane ma suna gani bai kamata a ce Allah yana gani mutane kuma suna gani ba za a ga yayi kama da mutane kenan li dhannihim anna zalika tashbihun saboda a ganin su in aka tabbatar da Allah sifa wata ke mawjuda samammiya to ya zama an kwatanta Allah da bayinsa da su kuma cikin ka'idar su akwai kar a kwatanta Allah kwata-kwata da bayi walam ya tadu ila annal khaliqa yusafu bima yaliqu bi basu samu shiriya basu shiryatu suka kama tafarkin da ke cewa ai Allah sam ba a siffanta shi sai da siffa da ta dace da shi ba a siffanta Allah illa bima yaliqu bihi sai da abu ne dace da Allah basu gane wannan ba wal makhluqu yusafu bima yaliqu bihi shi ma halitta dan adam da aljani da sauran dabbobi da sauran halittu su ma ana siffanta su ne da abin da ya dace da su wa annal isma cewa kuma suna na wata siffa wa in kana muttafiqan ko da ya dace wato an ce yadu yadullahi kuma yadu fulanin wato Allah na da hannu wani ma na da hannu ko da an faɗi wannan fal idafatu ila Allah tukhassisuhu dangantawa da aka yi wa Allah ta keɓance shi ta keɓance wannan siffar ta zama ba irin ta kowa bace wato qayyidu ta sa mishi tarnaki bima yanfi arhu mumathalatul khalq abinda zai kore kama da na halittu da zaran an ce na Allah ne in an ce yadullahi fauka aidihim to hannun Allah na sama da hannunsu ba irin hannunsu bane na Allah danganta wannan hannun ga Allah kadai ya isa ya fitar da shi daga duk wata siffa ta wani hannu wanda ba na Allah ba wa hadha alladhi dhakarahu shaykh Abu Ali min anna sufiyata yukhalifuna al-mu'tazilata fa amrun muttafaqun alayhi malam yace wannan abu da Abu Ali ya ambata cewa sufaye suna saba wa mu'tazila wajen tafarkin da suke bi ta fuskar bayani akan siffofin Allah yayin da su sufaye suke dogara da shari'a da ilimi su kuma mu'tazila suke dogara da hankali da son zuciya yace to wannan al'amarin fa abu ne wanda an hada akan haka fa inna usulas sufiyati la tulaimu nafiyas sifat domin tushen tafarkin addinin sufaye baya dacewa da kore siffofin Allah bal hum ab'adun nasi an al-i'tizali fi sifatil qadr fi sifati wal qadr hasali ma sufaye sun fi kowa nisantar mu'tazilanci a wajen magana akan siffofi da magana akan kaddara yayin da mu'tazila suke kora duk wata siffa su ce sami'un bila sam'in basirun bila basarin to sufaye suna nesa da wannan aqida yayin da mu'tazila suke magana akan kaddara cewa Allah bai da kaddara akan komai dan adam shi yake duk abin da ya ga dama su ko sufaye suna nesa da wannan sun yadda Allah yana da kaddara ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراب na daga cikin abin da yake sananne kuma cewa salon yin magana akan aljawahir su ne abubuwan da suke ana ganin su wato masu jiki wal a'rab da ainihin abin da suke ce ma'arad wato abubuwan da suke ma'ani kenan abstract wanda ba a ganin su da ido ko a taba su fi adillati usuluddin wa masaili yanda ake magana akan waɗannan abubuwan a cikin a usulul din a cikin magana aqida huwa tariqatul lati salaka hal mu'tazila shine salan da mu'tazila suka bi wa akhadha anhum mutakallimatu sifatiyya min al ash'ariyyah wa nahwi sai kuma aka samu wato ɗan ilmul kalam daga cikin ash'ariyawa da wasunsu suka kwaikwayi wannan salan agun mu'tazila mu'tazila su aka sani sun zo da magana akan al-arab da al-jawahir su ne suka bude wannan magana mun tattauna kanta a baya to shi kuma ka samu wasu wanda suna da jayayya da mu'tazila akan abubuwa da dama su ne ash'ariya yan ilmul kalam sai suka dauki wannan tafarkin daga gun mu'tazila suka ci gaba da aiki da shi wa hiya tariqatul lati ashara ilaiha abul qasim ita ce hanyar da abul qasim yake nufi cewa sun yi kokarin tsarkake Allah amma ta hanyar amfani da hankalinsu ba su dacewa fa'ulima annal qauma mukhalifuna li hadhihi tariqatil kalamiyya da haka sai muka gane cewa su sufaye sun saba wa wannan tafarki ta ilmul kalam shine na amfani da tafarkin magana akan a'rab da jawahir da kokarin sanin Allah ba tare da amfani da nasoshi ba to ɗan dariƙa sun saba wa wannan tafarki na ilmul kalam allati ashara abul qasim ila ba'dha wanda abul qasim al-kushairi yayi ishara zuwa ga wani sashe na wannan abu malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika qad dhakara abul qasim fi tarjamati shaykh abul hasan ibn saiq wa zamanuhu zaman ibn al-katib sanata 30 wa 300 yace har ila kuma abul qasim al-kushairi ya ambata a cikin tarihin wannan malami mai suna abul hasan ibn saiq wanda zamanin shi ɗaya suke da zamanin ibn al-katib shine zamanin shekara ta ɗari uku da talatin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wannan abul hasan shine abul hasan ali bin muhammad ibn sahal ad-dirawari wanda aka fi sani da suna ibn sa'ig ya rasu a ƙasar misra shekara ta ɗari uku da talatin kamar da aka ambata nan kala sai ya ce wato abul qasim da ya zo a cikin tarihin wannan malami ibnu sa'ik sai ya ce wa kana min kibaril mashayikh wannan malami na daga cikin manya-manyan shehunai wa kala sannan ya faɗa a can gaba ya ce kala abu usman al-maghribi abu usman al-maghribi ya ce ma ra'aytu min al-mashayikh ma ra'aytu min al-mashayikh anwara min abi يعقوب النهر جوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن السائق yace ni a cikin shehunanmu ban san wanda ya kai hasken abu yaquba annahar juri ba sannan kuma ban kai ban san wanda ya kai kwarjinin alhasan dan abul hasan dan sa'id ba duk wannan quotation ne daga cikin abinda kusheri ya yaba ma ibnu sa'id akai qala al-kusheri sai kuma kusheri ya ci gaba da cewa سئل ابن السائق عن الاستدلال بالشاهد على الغائب an tambayi ibn sa'id game da hukuncin kafa hujja da abin da ake gani akan abin da ba a gani shine ana ganin mutane sai a kafa hujja da irin sifofin mutane akan na Allah a ce duk irin siffar mutane ba irin ta Allah bane da haka Allah bai da hannu Allah bai da kaza Allah bai da kaza an tambaye shi game da wannan fa qala sai ya ce kaifa yustadallu bi sifati mallahu mithlun wa nazirun ala sifati man la lahu man la mithla lahu wala nazir ya za a kai hujja da siffofin wanda lahu mithlun akwai irinsa wa nazirun da tsaransa ala sifati man la mithla lahu ya za a ka kwatanta siffofin wannan wanda akwai irinsa da siffofin wanda babu irinsa Allah kenan da siffofin wanda ba shi da tsara shine Allah walistidlalu bi shahidi alal ghaibi في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب والحد والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة تتبعين دي كاوان تنزنشان شوا أبو الحسن بن السائق كاغايا توري مغانا شوا وي أتكلمتن ai hukunci akan Allah shine ash-shahid alal ghaib Abu al-Hasan ibn Sa'id ya ce wannan tafarkin mara kyau ne sai malam ibn Taymiyyah yake cewa to kuma wannan tafarkin na al-istidlal bish-shahid alal ghaib fi isbati sifati wajen tabbatar da siffa hiya tariqatu shuyukh Abul Qasim Abul Qasim al-Qushayri din nan malaman shi akan wannan tafarkin suke wanda kaji wani babban malami a cikin su ya ce tafarki ne mara kyau min al-mutakallimina malaman shi daga cikin ilmul kalam allazina yajma'una baina ash-shahid wal ghaib wanda a cikin zancen su suke hadawa tsakanin ash-shahid wanda kenan wal ghaib da wanda baya na fil haddi wajen ta'arifi suna cakuɗa juna tsakankanin su hannun da ake gani na mutum shine ash-shahid hannun Allah ba a ganin shi alga'ib to sun zo ta'arifin hannun sai su ce iri ɗaya ne ko mun gane haka maganar Allah ba a ganin maganar Allah Allah da ya ba da labarin maganarsa ya ce Qur'ani maganarsa ne amma muna ganin maganganun junanmu da yadda suke to sai su hukunci akan wannan haka Allah ya ce tadri bi a'yunina sai su hukunci akan wannan ido na Allah da Allah ya ambata akan ido na mutum haka al'arshin Allah haka komai shine al-istidlalu bi shahidi alal ga'ib fi isbati sifati malan yace hiya tariqatul shuyukh abul qasim min al-mutakallimina alladhina yajma'una bayna ash-shahid wal ga'ib fil haddi a wajen definition wa dalil da dalilin tabbatar da shi wa sharti da sharadin samuwa kamar da suke cewa sharadin a samu ilimi sai jahilci ya gabace shi sai su ce to don haka in an ce Allah na da ilimi ana nufin Allah ya yi wani lokaci da bai da ilimi sai su ce ba zai yi ba wannan da haka sai su kore mishi siffar ilimi sai su ce alimun bila ilmin kaga sun sun sa sharadi irin na mutane akan na Allah haka kuma wal ilm da ilm da saninsa da yadda za a san abu da isbati hayati wal ilmi za ka sai su tabbatar da Allah al hayatu al ilmu al qudratu wane ne waɗannan guda bakwai da suke tabbatarwa sai su tabbatar da waɗannan wasa'ir sifat faqad radda shaykh Abu al-Hasan hadhihi at-tariqa to kaji Abu al-Hasan ibn Sa'iq ya tunkuɗe wannan hanya yace tafarki ne mummuna ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي da gaske abin da ya ƙara bayyana maka gaskiyar abin da muka faɗi a nan inji ibn timiya me abin da ibn timiya ya faɗa cewa malaman abul qasim al-qushairi mutakallima suna da wannan matsala ita ce ta al-istidlal bi shahid al-ghaib amma kuma mun ji manyan malaman sufiya ba sa goyen baya wannan tafarkin ko yace daga cikin abin da zai bayyana maka wannan shine anna a'zamal mashayikh mafi girman malamai alladhina akhadha anhum abul qasim wanda abul qasim ya koyi karatu a gunsu jam'an wanda suka fi kowa tattara li kalami mashayikh sufiya wanda ya fi girman iya tattara maganganun sufaye wata alifan lahu wanda ya fi girman iya wallafa littattafai akan maganganun sufaye wa riwayatan lahu wanda ya fi kowa girman daraja wajen iya kai labarin sufaye huwa shehu abu abdurrahman sulami shine mafi girman malamin abul qasim al-kushairi abu abdurrahman sulami wajen tara ilimi da riwayarsa da rubuta shi fa inal kushairi domin ku abul qasim al-kushairi lam yudrik shaykhan ajma'a li kalam al-qaumi bai riski wani malami da ya kai wannan malamin tattara maganganun mutanen ba wa ahrasa ala zalika bai riski wani malami da ya kai wannan malamin kwadayi akan tara maganganun nasu ba wa argaba fihi minhu bai riski wani malami da ya kai wannan malamin kwadayin samun kwadayin wannan karatukan na na sufaye ba walihaza sannafa fi zalika malam yusannifu nuzara'u sakamakon wannan tara ilimin nashi da kwaɗayinsa a kai da ragabarsa da ke ciki ya iya rubuta littafi akan sufaye wanda babu wanda ya rubuta irin littafin daga cikin tsararrakinsa shi ne littafin da bukatar sufiya na shi kama annan lazina adraku asra abul qasim min al mashayikh min mashayikh al qawmi yace kamar yadda kuma waɗanda suka riski zamanin abul qasim al qushairi daga cikin shehunnan wannan tafarki na sufaye لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب من شيخ الإسلام باب وندي كيس كرفي أكن ونن هركة من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصار الحروي baya malaman shi din cantu waɗanda kuma ya zamani da su babu ƙwararre a cikin su kaman Abu Ismail al-Ansari shine Sheikhul Islam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Harawi mutumin garin Hara wanda Hara tana cikin kasar abin nan ne a yanzu Iran babban malami ne daga cikin manyan shehunan sufaye ya rasu shekara ta 481 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama la siyama fil ma'arifati ba wanda ya kai shi samun ilimi da sanin abin da ya sani musamman a wajen sanin tarihi fi ma'arifati sawa'un fi ma'arifati akhbaril qaumi fi ma'arifati la siyama fil ma'arifati bi akhbaril qaumi wa kalamihim wa tariqihim musamman wajen sanin labaran mutanen sufaye kenan da zantukan su da tafarkin su fa innahu fi zalika wa nahwihi min a'lamin nas a wannan bangaren na sanin ilmomi na labarai da maganganun 'yan ɗariƙun sufaye to a wannan yanayin abu ismail al'ansari ya fi kusan kowa sanin waɗannan abubuwan fa inna fi zalika wa na'uhi a wannan tafarkin da ire-irensa min alamin nasi ya fi kowa sani ya fi kowa sanin irin waɗannan wa kana imaman fil hadisi wa tafsiri kuma baya ga kasancewar shi yana da masaniya mai faɗi akan labarai da maganganun sufaye kuma limami ne malami ne a cikin ilimin hadisi da tafsiri wa gairi zalika da wasu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba kuma a haza amma duk da waɗannan abubuwan duk da kasancewar abu abul qasim al-qushayri babban malamin shi shine Abu Abdurrahman Sulami wanda kuma yafi kowa kwarewa akan sanin tarihi da mazaje da maganganun su sanan daga cikin malaman da ya zamani da su suka riski zamanin shi akwai wannan Abu Ismail al-Ansari kuma malamin hadisi ne malamin tafsiri sannan kwararre a sanin sufanci duk da haka Sheikh Abu Abdurrahman wa Sheikh al-Islam kilahuma lahu musannafun mashhurun fi dhammi tariqatil kalam su biyun nan wanda su ne manyan malaman sufai kuma dukkanin suna da littafai akan zargin tafarkin dariƙa tafarkin ilmul kalam littafin zammul kalam na abu na abu isma'il al-harawi muna nan da shi a nan maktaban mu mujalladi shida ne zammul kalami wa ahli ina fata mun gane kamar yana mushi kura ta ci kura ne kai al-kushairi ka ce sufaye suna bin tafarkin ilimi wajen bayani akan Allah yace gaskiya ne wannan inji ibn taymiya amma tafarkin ilimi da suke bi shine tafarkin shari'a ya kawo mana hujjoji da suka tabbatar da haka sai kuma ya ce to amma fa malaman abul qasimul kushairi ba sa kan wannan tafarkin su suna kan tafarki ne na bin maganganu irin na ash'ariya wajen tabbatar da sufufin Allah da haka shi ma tafarki ne da ko da ba na mu'tazila bane amma kuma ya zame daga asalin tafarkin ilimi na shari'a shine kuma yake nuni zuwa ga cewa abul qasim al-qushairi yana tsakanin wasu mutane waɗanda sun fi shi ƙwarewa a sufaye akwai malamin shi akwai sa'ansa malamin nashi shine abu abdurrahman sulami wanda ya ƙware sosai akan sufanci sannan sa'an nashi a ilimi a zamani shine abu isma'il al-harawi waɗannan guda biyu sa daga cikin mashahuran malaman sufiya amma kuma su ma sun dace da waɗancan malaman na farko na sufiya akan sukar ilmul kalam to ya aka yi shi abul qasim al-kushiri yake kan ilmul kalam shine ya ci fikuya shine da jinin jikin shi ya daure shi da igiyar jikinsa ina fata mun gane cewa waɗannan malaman dukkanin su guda biyu suna da littattafai ma musamman akan zargin ilmul kalami allati yadkhul fiha kathirun mimma zakarahu abul qasim fi dalail wal masail wanda kuma ilmul kalam din nan abubuwa da dama waɗanda shi al-kushiri ya ambata a matsayin hujjoji da mas'alolin da yake kafa hujja a kansu to ilmul kalam za mu zo mu ji yana kawo maganganu da dama wanda suke duka hujjan da irin tattaunawa ilmul kalam ne kuma malaman sufiya na gaskiya ba sa bin ilmul kalam suna zarge shi hasali ma shi malaman shi mutum kusa da shi ma da tattafai ne da su akan zargin ilmul kalam hatta zakar shekul islami fi kitabihi har ya zama ma abu isma'il al-ansari a cikin zammul kalami nashi ya ambata yake cewa قال يتي سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية من جمال محمد بن حسين السلمي yana tsine ma kullabiya wanda kullabiya kuma zaka iya cewa kamar kwandala ce mai fuska biyu tsakaninta da ashariya kaman kaman abin nan ne two sides of the same coin kaman nan ne gaba da bayan takarda dukansu akan tafarki guda suke wajen irin istidlalinsu da irin addinin da suke bautar Allah a kan shi. Muhammad ibn al-Hasan sulami wannan da aka ambata aka ce ra'aina muhammada bin al-husaini wannan mutumin muhammad ibn al-husaini sulami wane ne shi huwa shehu abu abdurrahman shine dai abu abdurrahman sulami din sunan shi kenan muhammad bin al-husain a arafu mashayikh abul qasim al-qushayri bi tariqati sufiyati wa kalamihim wanda muka ji an ce shine mafi girman ilimi a cikin malaman abul qasim al-qushayri wajen sanin tariqat sufaye da zantukan su wa ma'lumun abu ne sananne annal qauma min ab'adin nasi anil la'ani wa nahwihi li huduri anfusi abu ne sananne cewa sufaye yan dariƙa sun fi kowa nisa daga sakin baki tsine mutum amma haka ji an ce an same shi yana tsine ma kullabiya to ya kai matuƙa wajen kyamar su kenan asalin sufi dan dariƙa irin na da kamar da kiristanci ne yake in ma kamare shi da juyo maka ɗayan fuskar ne kamare shi baya tsine wa kowa baya zagin kowa baya cin naman kowa ba ruwan shi da komai shi ba ma ya son duniya kowa ya sani wannan shine asalin tafarkin yan ɗarika na gaskiya ba sa raddi ba sa zagi ba sa komai Allah kawai suke da fata da ayyukansu ko to tun daga jiha an ce ga ɗaliban shi sun ji daga bakinsa yana tsine ma kullabiya to yana cewa kullabiya sun kai matuƙa wajen zama abin kyama a zuciyarsu ne har ya iya italaƙin kalmar da ta saba wa ɗabi'a da al'adar rayuwar mutum irinsa ina fata mun gane abin da yake nuna mana nan ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية da ba dan kasancewa Abu Abdurrahman Sulami ya riga ya gama yaƙini akan ilimin da yake da shi cewa waɗannan kullabiya sun yi baran-baran da tafarkin sufaye ba al-mubayanatul azima baran-baran wanda yake mai girma hatta tujibu mithla hadha har ya zama ya tirsa su zuwa ga irin wannan lama la'anahum abu abdurrahman hada da ba zai tsine musu ba ba zai tsine musu yana tsine musu ne kawai bayan ya gama tabbatar da cewa waɗannan sun yi nisa da tafarkin da yake akai wal kullabiya idan baka san kullabiya ba hum mashayikhul ash'ariya sune malaman ash'ariyawa fa inna abul hasan al ash'ari domin shi abul hasan al ash'ari wanda ake danganta mazhabin aqida ta ilmul kalami ta ash'ariya ta tsaka tsakin nan mai matsala zuwa gare shi inna maqtada bi tariqati abi muhammad ibn kullabi yana bin tafarkin shugaban kullabiya ne domin bayan da ya gama zaman shi na shekara arba'in a cikin tafarkin mu'tazila da ya tashi fita daga mu'tazila sai da ya shiga kullabiya ya wajen shekara bakwai a cikinta a cikinta ne kuma ya ga babu abin da yake nema cewa dai duka san makamci sannan ya ci gaba da roƙon Allah yana ta sallah yana roƙon Allah yana sallar da Allah ya mushi fatahi ya samu aka ne ishara cewa ya bi tafarkin ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya bar kullabiyanci to a wannan zamanin da yake yana koyan tafarkin kullabiya yana mai da shi wani tafarki da yake ganin yayi masa shine ash'ariyanci na tsakiya wanda mafi mutane suke bi wanda zahabi yake cewa ina ma da a ce malaman mu na mazhabin shafi'iyya sun dara daga wannan wajen sun bi abin da abul hasan al-ash'ari yake akai a cikin ibanarsa da littafin shi na maqalatul islami dan zaka ga misali masu takama su ash'ariya ne ba sa karanta wannan littafin ba sa aiki da abin da ke cikin su ba sa bin aqida da ke ciki suna bin isa guji ne da ibrahimul laqani da da, da makamantan su jawharatul tauhid jawharatul tauhid da makamantan su so dan haka kullabiya su ne shehunnan da suka horar suka yi graduating malaman tafarkin ash'ariya na farko tun da kan shi abu lasar al'ashari a kan wannan aƙida ta shi ta tsakiya wata kullabin kana aqraba ila salafi zamanan wa tariqatan ibnu kullabin ma fa ya fi ash'ari kusanci da salaf a zamani da tafarkinsa ma'ana tafarkin shi ne ma daga jikin shi aka tsamo na ash'ariya kaga wannan na nufin ya riga ash'ariya kenan yana nufin kenan ash'ariya wani sabon salo ne daga kullabiya to kaga zai zama na, na kullabiyan ya fi kusanci da zamanin salaf ya fi kusanci da tafarkin salaf tunda daga jikin shi aka ciro wannan waƙar jama'a abu bakrin ibn forak shekul kushiri kalam ibn kullabin wal ash'ari malam abubakar ibn forak wanda an yi ambace shi a baya malamin su zahabi allah malamin su su bai haƙi Allah ya gafarta musu gaba da wanda ko malamin su kusheri ne ya yi aikin tattara maganganun ibnu kullab da al'ashari a wuri guda ya yi comparing ɗinsu ya yi gwaji tsakankaninsu wa bayyana tifaƙa huma fil usul ya bayyana cewa ya gano cewa sun yi daidai wa daida sun dace da juna akan tafarkin da suke akai da tushen bayanansu walakin lam yakun kalamu abil abi abdurrahman sulami kadin tashara ba'du amma a lokacin waccan magana ta abu abdurrahman sulami da aka ji yana la'anta kullabiyawa ba ta riga ta yadu ba ba a santa ba fa innahu tashara fi asna'il mi'atir rabi'a zancen nashi bai yadu ba sai a cikin karni na hudu lamma zaharat kutubul qadi abubakar ibn al-baqillani wa nahawi lokacin da littattafan alqadi abubakar ibn al-baqillani wanda shi ma babban ba ash'ari ne suka bayyana da shi da ire-irensa ire-irensa irin su gazzali da makamantansu sai da wannan tafai suka bayyana da yawa a hannun mutane sai kuma daga baya littattafan abu abdurrahman sulami suka bayyana da maganganunsa haka ji cewa yana tsine ma kullabiya kuma lokacin irin wannan aqida ta riga ta yaɗu mutane sun bita wa qad zakara zalika al-hafiz abu al-qasim ibnu asakir ibnu asakir dimashqi wanda ya littafin tabyyin kadhib al-muftari ala abul hasan al-ash'ari wanda a ciki al-muntasir li abul hasan al-ash'ari littafin sana tabyyin kadhib yayi kokarin goyen bayan al-ash'ari ibnu asakir dimashqi mai tarihu dimashqa ya rubuta littafin ne don ya raddi ga masu sukan ash'ari cewa ash'ari bai da aƙida mai kyau kaza kaza kaza ya yi littafi ne littafi ne mujalladi guda sanannen littafi an buga shi an yaɗa shi a ko'ina muna da shi nuskoki kala daban-daban a nan makarantar tamu walillahi alhamd ya yi raddi ya yi tarihin ash'ari a ciki da ɗalibansa ya yi magana akan falala abin nan dangin su su abu musa al'ashari ya magana akan aibin da ke cikin ɓoye gaskiya ya magana akan hukuncin gulma da sauransu maganganu ne masu yawa sannan ya dinga kawo maganganun abul hasan al'ashari din yana ɗebo su daga littafin al'ibana wasu daga littafin makalatul islamiyyina wasu daga al'umdatu fi ru'ya yana tattauna su ɗaya bayan ɗaya to a cikin wani littafin nashi yayi kokarin ya goyi bayan abul hasan ne yayi mushi intisar في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري بين كريا مي كريا akan abin da yake dangantawa zuwa ga Abul Hasan al-Ash'ari yana raddi ne ga malamai mabambanta amma daga cikin muhimmin malamin da yake wa raddi a wurin shine Abdurrahman ibn al-Jawzi mai littafin Daf'u Shibahi Tashbihi bi Akufti Tanzih wanda shi kuma a ibn al-jawzi ya samu kanshi a wasu sakakkiya ne akwai malamai su ibn sa'id waɗanda su kuma hanabila ne shi ma ba hanbali ne amma sai suka zake wajen tabbatar da sifatu har ya zama a cikin tabbatarwar tasu akwai tashbih sai shi ibn al-jawzi ya ga cewa wannan abin a wurinsa ba ta farkin imam ahmad bane abinda su ibn sa'id da su abu ya ala suke fada yace tashbihi ne da haka sai littafi ya same suna tabyinu dafu shubahi tashbihi wannan zaidul kausar yayi takikin da kaltafan guda biyu saboda sun dace da san zuciyarsa to a cikin wannan littafin sai ya zama garin yin wancan raddin ibnu jawzi ya tattauna akan mangaru da dama kuma ya kore siffofi tabbatattu da dama za ga zahabi a cikin tarjama ibnu jawzi a cikin siru alamin nubala ya mai mishi da martani cewa kai can ibn al-jawzi ina ma bai yi rubuta wannan littafin ba ya saba wa limamin shi yayi maganganun da suke kurakurai mabambanta Allah ya gafarta musu gaba daya to a wannan littafin na tabyinu kadhib al-mufsari ibn asakirin ya nufaci raddi ga mutanen da a wannan zamanin ana ta sukan abul hasan al-ash'ari suka taya amma akan gaba akwai malamai irin su ibn al-jawzi da suke masa wannan sukar to sai ya kawo waɗannan maganganu na yabo ga abul hasan al-ash'ari duk da haka malam yace muwafiqan li shaykh abi al-ahwazi al-musannif fi masalib al-ash'ari duk da wannan kariyar da kushe da da da ibnu asakir ya baiwa abul hasan al-ash'ari littafi guda amma ya zo wata mas'ala sai da ya dace da masu zagin abul hasan al-ash'ari akanta kamar wane kamar abu ali al-ahwazi wanda shi kuma ya littafi ya same suna masalibul ash'ari abubuwan da ake zargin ash'ari da su ma'a kauni ibn asakirin radda alal ahwazi zammahul ash'ari zammahu wa salbahu lahu duk da yake ba a cikin littafin ibn asakirin ya mai da martani ga abu ali al-ahwazi akan maganganun da yi na cin fuska da cin zarafi da kwaɓe rigar mutunci ga abul hasan al-ash'ari lakin wafaqahu fi zalika amma ya dace da shi a wajen cewa eh tafarkin ash'ari tafarki ne wanda ya kwaikwayo shi daga kullabiya sai da dace da shi akan wannan fa zakara abu ali al-ahwazi annahu mudqawiya madhhabuhu aqalla min 30 sana wal ahwazi tufiya sanata 45 wa 400 domin al-ahwazi abu ali ya ambaci wannan magana cewa tunda mazhabin ya taso dama ya taso ne akan tafarkin kullabiya wanda kuma wannan mazhabin ya rayu a lokacin ƙasa da shekara talatin tunda kuma shi al'ahwazi ya rasu ne shekara ta ɗari da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shekara ɗari tara da casa'in da hudu a yanzu wato yadda abin ya faru shine kamar yadda muka ambata abul hasan al-ash'ari ya riga ya kwankwaɗi bid'ar mu'tazila shekara arba'in kuma Allah ya shi mai basira ne ya zama jagora a cikin wannan bid'a wanda mijin uwarsa babban malami ne a cikinta to daga baya tattaunawa ta haɗa su da mijin uwar akan mas'ala ta as-salahu wal asla kamar yadda mai jawharatu tauhid yake cewa wa qauluhum inna salaha wajibun alayhi zurun ma alayhi wajibu akan wannan kabiyar suka tattauna har ya kai ma ya kura baban ya kura wato step father din nasa to daga nan ya samu shakka akan nagartar mazhabin sai ya fita ya koma yana neman tafarkin da zai bi sai ya da malamai masana ilimi na kullabiya din nan suka fara ainihin wato koya mishi wannan tafarkin bayan kamar shekaru bakwai ya gane wannan ma ba daidai bane ya zo ya haɗu da al'imamu Yahya Saji Yahya Saji babban malamin hadisi ne mai bin tafarkin Hanbali Hanabila shine ya koyar da shi ilimi na mazhabin aqida ta salaf to daga nan ya samu idan shi ya bude kan shi ya waye ya fito daga cikin duhu to amma sai zama yanzu yana da aqida iri uku waccan ta farko da ya watsi da ita gaba ɗaya kowa ya samu labarin ya watsi da ita ta biyun nan kuma ya tara mabiya a kanta to duk masu bin shi da sunan ash'ariyanci akan wannan ta biyun suke bin shi wannan kuma ta uku ta ƙarshe wadda ya tabbata a kanta ita ce zahabi yake cewa ina ma da malaman mu shafi'awa sun faɗi irin wannan magana da ba su faɗa cikin ilmul kalami ba su nawawi su abu isaka shirazi su su su gazzali da makamantansu ga sanan su ibnul juwayni duk waɗannan shafi'awa ne manya kuma ash'ariyawa ne to wannan ta ukun ma da yake akai ta ukun ita kanta da yake akanta sai zama akwai tatabirza akan abubuwa da dama akai akwai wasu maganganu da ya a cikin al'ibana ko a cikin makalatul islamin waɗanda saboda tasirin waccan muguwar aƙidan musamman dai mu'tazilancin nan ta yi tasiri wajen ya faɗi maganganu waɗanda ba haka salaf suke faɗan su ba ko ya kafa wasu hujjoji waɗanda ba haka ake kafa hujja da su ba da irin amfani da laukana laukana ɗin nan a wurare da dama an ka karanta zaka ji kuma na san ƴan uwa da suka kasance sa da malam yake nan malam mamu malam albani rahmatullahi alaihi a cikin karatun ibana da aka yi shekarun baya da yawa malam ya ta ishara zuwa ga waɗannan wuraren waɗanda akwai sarƙaƙiya a cikin littafin Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to a ƙarƙashin haka ne sai malam ya ci gaba da cewa qala ibnu asakir ga abinda ibnu asakir ne dimashqi yake faɗa bayan da ya kawo mana maganan wancan Abu Ali al-Ahwazi wanda sunan shi Abu Ali al-Hasan ibnu Ali ibnu Ibrahima ibnu Bazdad mutumin Ahwaz ne ya rasu shekara ta 446 ko da biyar babban malamin kira'a ne a ƙasar sham yana daga cikin ko malamai da suka yi shagaltu da ilimin hadisi a lokacin allah ubangiji ya gafarta masa alimamu zahabi ya yi tarjamarsa a cikin littafin mizanu la itidal a inda yake cewa qara'a ala jama'atin la yu'rafuna illa min jihati yana da malamai da ba a san labarin su ba sai a bakin sa warawal kathira yana da riwaya da yawa wasan nafa kitaban fi sifati law lam yajma'ahu lakana khairan lahu yana da littafi a cikin ilimi na sifat zahabi ya ce da bai littafin ba da ya fi mishi alheri akwai kurakure da yawa ciki fa innahu ata fihi bi mawdu'atin wa fada'ih ya cika littafin da hadisan ƙarya da abubuwan ban kunya wa kana yahuttu alal ash'ari ya kasance yana kwashe kafan al-imam al-ash'ari wa jama'a ta'alifan fi salbi ya yi littafi ma don cin zarafinsa don nuna cewa bai iya ba Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba daya ibnu asakir yake cewa wa qawlu fadin sa wato fadin shi Abu Ali al-Ahwazi da yace innahu muzqawiya zalika aqalla min 30 sana fala amri innahu innama ishtahara هذه النسبة في الأزمنة في أثر القاضي أبي بكر بن الباكلاني الذي بالتصانيف المستحسنة المنتشرة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة يتشي قوله فننسى إنه مذ قوية ذلك cewa tun sa'ad da wannan zance ya ƙarfi zancen ash'ariyanci ya ƙarfi aƙalla min falafina sana ya ce wannan ƙarfin mazhabin ash'ariyanci a lokacin da yake faɗa wannan magana ya ce in ji al'ahawazi ya ce bai wuce shekara talatin ba fala amri na rantse da Allah innahu inna mashtahara kadai fa cewa wani ba ash'ari ko cewa mazhabin ash'ariya kadai wani abu ne sabo wanda bai yaɗu ba hadhihi nisba wannan dangantawa bata yaɗu ba ta yaɗu ne kawai min al-azminati a cikin zamunna fi al fi asril qadi abi bakr ibn al-baqillani a zamanin al-baqillani ne kawai ta yadu baqillani zai tasani fil mustahsana malamin nan mai littafai masu kyau wanda ake kyautata su ake ganin kyansu al-muntashira fi bagdada wa ghairiha wanda suka yadu a kasar bagdaza da wasu kasashe min al-buldani wal amkina na wurare da da garuruwa wal maqsudu huna malam ibn timiya yake cewa abin nufi anan أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم يتي شيخني دمالمي ودن دا أكسني ودن دا أبو عبد الرحمن السلمي يتترى لابارنس أتكي لتافن شمي سنة طبقات الصوفية يتترى مغنغنس دا لابارنس دا من قبلهم كيالا ما وند سكر غايس من أئمة الزهاد دا كتكلي ما من زهدو min sahaba cikin sahabbai irin su Abu Dharr irin makamantansu wattabi'ina da na bayan su irin su Hasan al-Basri alladhina jama'a Abu Abdurrahman wa ghayruhu kalamahum fi kutubin ma'rufati wadanda su Abu Abdurrahman sulami da wasu su suka tattara labarai da maganganun su a littattafai sanannu wa humul lazina waɗannan kuma su ne waɗanda ya tadammanu akhbaruhum kitab az-zuhd lil imami ahmada wa gairi waɗanda littafin kitabu zuhudi na al'imamu ahmad da waninsa suka tattara labaransu masu zuhudi na gaskiya da gaskiya lam ya kunu alama zabil kullabiyar ashariya a cikinsu ba wanda yake bin tafarkin ashariyanci ko kullabiyanci id law kanat kadhalika lama kana abu abdurrahmani yal'an al-kullabiya dan inda haka ne ba zai yi abu abdurrahmani sulami ya tattara littafi ya sa mai suna tabaqatu sufiya ya ambaci sufaye kuma ya tsine mazhabin su ba ba zai yi ba wannan littafin na al-kitabu zuhud na al-imam Ahmad mujallaji guda ne wanda labarai ne na zuhudu na gaskiya da gaskiya na malamai a cikin tabi'ai wasu cikin sahabbai wasu cikin mukhadramai atba'u tabi'ina har zuwa zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal din wanda sufaye ne na gaskiya wanda suke bin tafarkin sufanci irin na mutanen farko ba irin na yan baya ba وقال شيخ الإسلام الأنصاري bayan da ya kawo magana yanzu kaji daga Abu Abdurrahman Sulami wanda ya ce da ma shine babban malamin da kushari ke takama da shi yanzu kuma zai kawo maka na Abu Ismail al-Ansari ɗaya malamin wanda ya zamani da Abu Abdurrahman Sulami al-Ansari Abu Ismail al-Harawi yace samitu Ahmada bin Abdin Hamza wa Aba Ali al-Haddad wannan magana na shi tana cikin littafin abin nan zammul kalami wa ahalihi ya ce na ji daga malam amadu ɗan hamza da malam baban ali alhaddad ya ƙula ni suna cewa wajadna abul abbasi ahmada bina muhammadin nahawan diya alal inkari ala ahalil kalami mun tarar da mun riski malamin mu baban abbas malam amadu dan muhammad mutumin garin nahawan da mun same shi a bisa tafarkin yin inkari ga masu bin ilmul kalami baya saurara musu wa takfiril ash'ariyya mun tarar da shi ma yana kafarta ash'ariyawa wa zakara izama sha'anihi sai ya bada labarin girman al'amarin shi wannan malami annahawundi fil inkari ala abil fawarisin alqar masini yadda yake inkari ga wani babban mutum mai suna daga cikin wato mutanen da suke masu bin tafarkin abin nan din ash'ariyanci mai suna abul fawarisi alƙarmasini wannan nasaba haka ake faɗinta ƙarmasini kuma ana cewa ƙarmasini ƙarmasini dangantaka ne zuwa ga garin ƙarmasin ƙarmasin har yanzu wannan garin sunan shi kenan a ƙasar iraki to ana cewa ƙarmasini ko a ce ƙarmasini kuma da ake cewa nasa'i ko a ce annasawi ana iya ƙara alif ana iya barin alif din nasa'i ko kuma a ce nasawi a cire alif din ai ai ai a canza ta zuwa wawun wadda take za a yi mata kasara saboda ya'un nasab to haka ake cewa wannan ma a ce karmasin sunan garin kenan sai a ce karmasini ko karmasini wannan malami akwai mutane guda biyu kamar da aka bada labari daga cikin malamai wanda suka shahara da wannan nasaba akwai abu ishaqa ibrahim ibn shayban al-qarmasini akwai kuma muzaffar al-qarmasini shine wannan da ake faɗa anan shine muzaffar abul fawaris shine muzaffar dan shine yake da alaka da sufanci yana daga cikin malamai da suka zauna a wata zawiya ta ɗan ɗariƙa sufaye a ƙasar dimashku kamar yadda yake a cikin littafin tabaqatus sufiya na shi al na shi wancan abin nan as-sulami wallahu alam yace to mutumin nan mai suna abul abbas an ya kasance yana tsananta inkari ga wannan dan dariƙa mai suna abul fawaris al-qarmasi ne wa hajara ibnahu iyahu li harfin wahid da kuma yadda wato wa hajara ibnahu iyahu da kuma yadda ɗansa ya ƙaurace mushi li harfin wahid saboda magana ɗaya da ya faɗa wani ɗan shi wani ɗan shi abul fawaris din ya ƙaurace mushi saboda kalma ɗaya da ya faɗa wadda take mummuna qala shaykhul islam sai abu isma'il yace samitu ahmad ibn hamzata yaqulu lamma ishtadda al-hijranu بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال laqitu alfa shekhin alama alaihin nahawandi waɗannan malamai guda biyu annahawandi abul abbas da abul fawarisi alƙarmasini suka zama suna da yawan saɓani da junansu suna wa junansu raddi malamai ne a gari guda suna ta wa junansu raddi to sai ɗalibai da suke tsakankani sai suka samu rudani suna so su gane waye akan gaskiya shi nahawandi yana sukan tafarkin ash'ariya yana sukan tafarkin sufanci wanda yake ya saba tafarkin magabata shi kuma wannan karmasi ne abin da ya tsaye akai kenan babban dan dariƙa ne babban shehi ne da zawiya to ɗaliban da ke tsakankani sai suka tafi gun wani malami mai suna Abu Abdullahi Dinawari suka nemi fatawa a gun shi wane ne yake da gaskiya akan wannan fada da ake yi faqala sai ya ce laqitu alfa sheikh na gamu da malami guda dubu alama alaihin nahawandi dukkanin malaman suna kan tafarkin abin da nahawan da yake akai ne na inkari ga ilmul kalami da inkari ga ash'ariyanci da kuma bin tafarkin sufaye na farko ba na ƙarshe ba malam ya ci gaba da cewa wa qad zakara shehu abu abdurrahman sulami fi kitabihi fi dhammil kalami abu abdurrahman sulami wanda mun ji su biyu dama da shi da malam abu islam isma'il al-harawi Ismail al-Harawi Abu Ismail al-Harawi yana da littafi mai suna Zammul Kalami wa ahlihi shi kuma wannan yana da littafi mai suna Ar-Raddu ala ahli al-Kalam wannan littafin nashi a cikin shi ya ambata yace ma zakara aidan Sheikhul Islami Abu Ismail al-Ansari ya ambaci irin abu da abinda Abu Ismail al-Ansari ya ambata a cikin Zammul Kalami wa ahlihi fa qala sai kushiri yace akhbarani ibn Ahmada قال حدثنا محمد بن الحسين فقال محمد بن الحسين يا باب لاباري سيتي رأيت بخط أبي أمر بن مطر يقول ناغني دربوتن أبو أمر بن مطر ينا تشيوا سئل ابن خزيمة an tambayi imamul a'imma ibn khuzaima rahmatullahi alaihi anil kalami fil asma'i was sifat game da ilmul kalam da ake akan al asma'u was sifat ai ta tattauna su ana ta yakonkwana maganganu akan su fa qala sai ibn khuzaima ta wannan mai littafin kitabut tauhid da as-sahih sai ce bid'atun ibtada'uha bid'a ce da suka kirkira ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين سم لإمام مسلنشي da jagororin mazhabobi da limaman addinin musulunci san ba su kasance suna faɗa wannan magana ba mitlus kamar suwa ne mislu malikin wa sufiyana wal auza'i wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa wa yahya ibn muhammad wa yahya ibn muhammadin sorry wa yahya ibn yahya وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين يتكلمون في ذلك waɗannan limaman musulunci da waɗannan malamai da waɗannan shugabanni na addini sam ba sa magana akan ilmul kalami a bisa wannan surar da ake shine ba da misalin malamai na Allah da aka sani maliku dan anas imamu darul hijra sufyan ibn sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id ibn masruq al-thawri babban malamin hadisi al-imamu abdurrahman al-auza'i imamu ahli sham al-imamu shafi muhammad ibn idris al-matlabi babban malamin nan na addinin Allah al-imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa ishaqu ibn rawiya al-hanzali yahya ibn yahya annai saburi kenan abdullahi ibn mubarak shekul islam muhammad ibn yahya az-zuhli kenan abu hanifata an-nu'man ibn thabit imam ali ra'i muhammad ibn al-hasan shaybani abu yusufa al-qabi waɗannan dukkaninsu kowanne ka ɗauka wani jijjigen malami ne a cikin addinin musulunci waɗannan kuma ha'ula'i humur rijalu dukkaninsu babu wanda a cikin tafarkin shi aka samu yana magana akan ilmul kalam waɗannan su ake cewa malaman salaf jama'a su ake bin tafarkin su su ne matuƙa jirgin tsira na ahlus sunna ba ka ware ɗaya ka ce sai shi dukkan su ake bi dukkan su ake girmamawa in aka ambace su ai musu kirari a ce Allah ya gafarta musu a faɗi falalar su a shahara ambatan su Allah ubangiji ka musu rahama yace duk waɗannan malaman ba su kasance suna yin magana akan ilmul kalami ba maliku ma in ka zo makarantar shi kai tambaya akan irin wannan abin zai sa a fita da kai ne ya hana a sake barin ka shigo makaranta imamu shafi'i mun karanta a baya ya tsananta akan kyamar ilmul kalam yana kyamarsa haka duk waɗannan sauran ballantana kuma ahmad dan hanbali wanda shi ya rike kambun wannan aqida a bayan shudewan kusan dukkanin waɗannan malaman rahmatullahi alaihim ajma'in wa yanhauna anil khawdi fihi waɗannan malamai bayan su ba sa maganar kuma suna jan kunnen mutane daga kutsawa cikin wannan haka wa yadulluna ashabuhum alal kitabi was sunna suna nuna wa ɗaliban su kullum abu alqur'ani abu sunna fa iyyaka fa iyyaka wal khawdi fihi abu Abdurrahman Sulami bayan da ya kawo waɗannan maganganu sai ya ce Ibn Khuzaima bayan da ya faɗi wannan magana kuma sai ya ce ma mai tambaya kai ma ina jan kunnanka daga kutsawa cikin wannan wan nazari fi kutubihim bi halin ina hana ka kallon littafan ko ta kowanne tafarki kar ka sake ka karanta tafan ilmul kalam wa qala muhammad ibn al-husaini wa huwa abu abdurrahman as-sulami sami'tu ahmad ibn sa'idan al-ma'dani bi marwa naji malam ahmad ibn sa'id al-ma'dani a garin marwa yana fada yana cewa sami'tu ababakrin bina Bistam na ji malam Abubakar ibn Bistam yana cewa sa'altu Abubakar ibn Sayyarin na tambayi malam Abubakar dan Sayyar anil khawdi fil kalami game da kutsawa cikin ilmul kalami fanahani anhu ya hana ni ashaddan nahyi hani mafi tsanani wa qala yace da ni alayka bil kitabi was sunna kai yaro kai riko da alqur'ani da sunna kawai wa ma kana alayhi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'ina kai riko da abin da malaman farko suke a kai sahabbai da tabi'ai wa tabi'i tabi'ina da na bayan tabi'ai fa inni ra'aytu almuslimina fi aqbaril ardi yanhauna an zalika wa yunkirunahu ni na ga musulmai a dukkanin kasashen musulmai da duk inda na je suna hana mutane shiga ilmul kalam kuma suna inkarin aiki da ilmul kalami a cikin tauhidi wa ya'muruna bil kitabi was sunna suna umarni da abu alqur'ani suna umarni da abu sunna kaji wannan shine salafiyanci alayka bil kitabi was sunna wa ma kana alayhi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in shine khulasa na salafiyanci kaji dan dariƙa ne yake bada wannan shawara fa wani babban dan dariƙa ne وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري sannan sai Abu Ismail ya ci gaba da cewa a cikin ainihin wato littafin nasa yace akhbarana Ahmad bin bin Muhammad bin al-Abbas bin Ismail al-Muqri qala akhbarana Muhammad bin Abdullah bin al-Bi'i wa huwa al-Hafid al-Hakim sami'tu Aba Sa'id عبد الرحمن بن محمد المقري قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة يقال كويس نادي تريان تريان تكن وانا مالي سنة محمد بن عبد الله بن بيع الحافظ الحاكم wanda babban malami ne ana ce mishi alhakim ba hakim ne saburi naka ba a turi shi din ne dai ko shi ne abu abdullahi muhammad ibn abdullah ibn hamdawai ibn nu'aymin dabbi shine hakimin ne saburi da ka sani wanda ya rasu a shekara ta 405 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai littafin al-musaddarak al-sayyaini da madfal ila sayyaini da tarihu ne sabur da tafai da dama ma'rifatu ulumul hadith babban malami wannan malami yace sami'tu aba sa'id abdurrahmani bina muhammadin al-muqri shi kuma yace naji malam abu sa'idin abdurrahman dan muhammad shi kuma yace naji baban bakar abubakar muhammad bin khuzaima ibn isaac ibn khuzaima malam ibn khuzaima sannan malami al-imamu muhammad ibn isaac ibn khuzaimata ibn al-mughira as-sulami an-naisaburi babban malamin nan wanda wanda ya rasu a shekara ta 311 daman kaka yake ga hakim a wurin ilimi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su naji yana cewa ya qulu man nazara fi kutubi al-musannafa fil ilmi zahara lahu wa bana lahu wa bana anna al-kullabiyya la'anahumullahu la'anahumullahu kadhibatun fi ma yahkuna duk wanda ya karanta littattafai na da na rubuta a cikin ilimi a cikin aqida su kitabu tauhid kenan yace zai gane kuma zai bayyana gare shi cewa kullabiya waɗannan tsinannin nan to makareta ne akan abin da suke faɗa an ni game da ni mimma huwa khilafu asli wa diyanati wanda ya saba wa addini na da asali na kun san ibnu khuzaima yayi rigingimu sosai da kullabiya a tarihinsa sun ta mai sharri da sauransu shi sa rubuta littafi ya faɗa aqidarsa akwai sharrin da suka mai da rigingimu da sauransu suna nan a cikin tarihinsa har suka hada shi fada da ɗaliban shi wa kad arafa ahlul mash'al sharqi wal gharbi annahu lam yusannaf lam yusannif ahadun fi tauhidi wa fi usul al ilmi mithla tasnifi malaman gabas da yamma gaba ɗaya sun san cewa babu wanda ya rubuta littafi akan tauhidi da aqida irin littafi na irin misali kitabu tauhidi na shi falhaqi anni khilafa ma fi kutubi wanda yake ruwaito magana daga gare ni sabanin abin da ke cikin littafai na almusannafa wanda na rubuta allati humilat ila al-afaqi shar'an sharqan wa gharban wanda aka yawo da su duk kasashen duniya gabas da yamma kazabatun fasaqatun yace mutanen banza ne makaryata ne abinda na rubuta na faɗa shine aqidata kamar yanzu ne abinda malami ya faɗa a cikin kaset ko ya rubuta shine abinda ya kamata a mai hujja da shi ba abinda wani mashiririce yana ba da labari ai ya ce mun kaza ba kamar yadda aka shayo malaman mai irin wannan kage da kazafin to shine ibnu huzaima yake faɗa cewa kullabiya makaryata ne sun mai sharri sun mai sharri sun mai sharri amma shi abin da yake aqidarsa yace shi ne abin da ke cikin littafin sa kuma gashi nan ya rubuta littafin ya yawo ko ina an san shi kitabut tauhidi na al-imamu ibnu huzaima na daga cikin ummahatu kutubut tauhid a gun malaman salaf a cikin aqidar salaf za mu saurara anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik